wanda ya dace da goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Muna darasi na sittin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadu As-Salihin wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar Bayero Kano. idan ‘yan uwa za su iya tunawa mun tsaya ne a cikin wani babi na bayanu a kasarci turuƙin kai imamun nawawi ya kawo mana hadisai da suke magana akan muhimmancin yawaita ayyuka na alkhairi hanyoyi daban-daban yadda musulmi zai ci moriyar lokacinsa ya amfana ta hanyar aikata waɗannan ayyuka za mu tashi hadisi na goma a cikin babin wanda malam yake cewa wa anhu رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الأطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السرى من الأطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من الأطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة wannan hadisin ya kawo kisan wani mutum ne a banu Isra'il, ya ce wata rana wani mutum yana tafiya akan hanya, a wata riwaya aka ce a mace ce karuwa ma mace ce karuwa tana tafiya akan hanya a wannan riwayar ya ce wani mutum ne a hanya yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-afash yana tafiya yana kan hanya ishirwa ta tsananta gare shi ma'ana ya shiga cikin tsananin jin ishirwa. Fawaje da bi'iran fa nazala fiha fa shariba. A hanyar sai ya samu rijiya ya sauka ya sha wannan ruwa a wannan rijiya ya shiga rijiyar ya sha ruwan sannan sun makaraja sannan ya fito. yana fitowa fa'iza kalbun yalhasu ya kulu sara min al'afashi. Sai ga wani kare, ya ga yana yin lallagi, yana cin ƙasa saboda ishirwa. Wai ma'ana ishirwar ta yi tsananin da hatta karen nan yana cin ƙasa. yana sa bakinsa yana tandar ƙasa. Ya yi amfani da kalmar Allahazu shi ne irtifa'un nafasi minal iya. Numfashin mutum ya rika ɗaukewa saboda ya gajiya, kamar yanzu misali mutum ya yi gudu, ya rinka numfashi, numfashinsa yana ɗaukewa ko ya yi wani aikin wahala. shine al-lahazu akan ce lahazal kalbu idza akhraja lisanahu min al-atashi kare yayi lahazu a larabci idan ya cire harshensa yana dallagi tsuntsu ma yana yin lahazu mutum ma yana yin lahazu kare yana lahazu tsuntsu yana lahazu sannan mutum ma idan ya gajiya yakan buɗe bakinsa kaga kamar ya mutu ko kuma lahasin mutum ana fassara shi da mutum ya ta amfani da hannunsa da ƙafafuwarsa saboda neman tsira famasaluhu kamasalil kalbi in ji ƙur'ani in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas wannan kalmar ita ce ta dame ni almuhim an ga kare yana lallagi ya zare harshensa yana tandar ƙasa wai yana tsammanin ko zai samu ruwa wannan mutumi da ishirwa ta dame shi ya shiga rijiya ya sha ruwa da ya fito ya tarar da kare yana cikin irin bala'in da shi ma yake ciki ya ce to ban ga ta zama ba yace laqad balaga hadal kalb min al-atash mithlu alladhi qad kana ko mithlu alladhi kana qad balaga minni lalle wannan karen ya gamu da irin ishuwar da na gamu da ita shi ma ya gamu da ita kawai sai fada wannan rijiya jama'a ba a yi amfani da guga da igiya ba fa wajen ɗiban wannan rijiya saboda ceton rai saboda taimakon ɗan adam ko kuma taimakon dabba haka ya yi kama-kama ya surmuka ya shiga cikin rijiyar na yadda mutanenmu suke shiga rijiya ta gargajiya da me ya ɗebo ruwan da takalminsa huffi ya shiga rijiyar ya ɗebo ruwa a huffinsa ya ce sun amsakahu bifihi ya kama hancin takalmin ko fatar takalmin da bakinsa ya tattaka ya tattaka har ya fitowa da karen nan ruwa ya ba wa karen nan ruwan nan ya sha shine fasaqal kalba ya shayar da kare a gabansa kare yayi ta sha yayi ta sha yayi ta sha har sai da karen nan wato ya ƙoshi fa shakara Allahu la Allah ya karɓa aikinsa Allah ya yabe shi ya yi masa sakayya da wannan aikin nasa Imam al-Qurtubi ya ce ma'anar fa shakara Allahu lahu azhara ma jazahu alaihi bihi inda mala'ikatu Allah ya yi bayani wa mala'iku ce, Wannan bawan Allah da ya taimaki kare ya ba shi ruwa ya sha, to na yi masa zakayya na ba shi gidan aljanna na masa rama. Annabi ya gaya wa sahabbai suka ce, Ya Rasulallahi wa inna lana fil ba'aha imi la ajara, yanzu ya annabi ashe in muka taimaki dabbobi ma muna da lada? Har ma idan mutum ya taimaki dabba, ya ba ta ruwa, ya ba wa tsuntsu ruwa, ya ba wa akuya ruwa, ya ba wa tsutsa ruwa, za mu zai samu lada? Imamun nawa yake cewa, ma'anahu fil ihsani ila kulli hayawanin hayy kyautata wa duk wata dabba da ka sani rayayya. ka shayar da ita ko ka ciyar da ita akwai lada kullu za kabidin ratsabatin duk wanda yake da hanta duk abu mai rai da yake da hanta ka taimake shi Allah zai baka lada kama iya samu gidan aljanna da wannan manzo Allah ya ce ai duk wata dabba da take da hanta ɗanyar hanta tana buƙatar ruwa tana buƙatar numfashi ka bata to akwai lada hadisin bukhari ne da muslim ya ruwaito an ce kabidin ratsabatin saboda idan mutum ya mutu jikinsa za ku ga ya bushe ai yana ƙeƙashewa ne in mutum ya mutu sai ya motsi to ba kabidin ratsabatin ba ne amma hantarsa da take sha take amfanuwa da ruwan jikinsa to shi ne za ga mutum a raye komai nasa yana raye shi ne alhayu ɗin wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka ya halatta mutum ya yi tafiya shi shi kaɗai idan uzuri ko dalili ya kama sannan kuma zai iya tafiya ko da ba guzuri ko na ruwa ko na abinci wataƙila a hanya ya nema yanzu wannan mutumin kun ga ya yi tafiya ne ba da ruwa a gorarsa ishi ruwa ta ishe shi ta dame shi sannan abu na biyu in kun lura a cikin hadisin ai shi shi kaɗai ne shi wannan wanda ishi ruwa ta same shi duk da cewa akwai nassoshin da suka nuna muhimmancin idan mutum zai yi tafiya ya haɗa da wani ya tafi da shi saboda yanayi na rayuwa da abin da ka iya faruwa. A shari'ar mu, mu wannan shar'uman ƙablana ne, amma a shari'ar na Muhammadu sallallahu Alaihi sallama ya halatta mutum ya yi tafiya shi shi kaɗai idan lam yakhfa ala nafsihi halak idan baya ji wa kansa tsoron zai iya halaka ko zai iya accident ko wani abu zai same shi abin hawansa ko za a yi masa ta'addanci ko dai wani abu da zai iya buƙatar taimako zai same shi idan yana da garantin ba wannan matsalar zai iya tafiya shi kadai to abu na biyu kuma akwai yanayi na guzuri shi kansa wataƙila tafiyar kai kai kaɗai za ka iya yinta ba za ka iya sponsorin wani da za ku tafi tare da shi ba wataƙila in kana da mota ba ka da kuɗin abincin da za ka ciyar da kanka ka ciyar da shi to kaga shi ma wannan uzuri ne amma kuma yana tattare da damuwa mutum ya ta tuka mota tafiya mai nisa ya zai tafka hatsari ba kowa a cikin mota in mutuwa ta zo masa za a daɗe ba a samu labarinsa ba sai dai in Allah ya bayyana wata hanyar kuma daban Abu na biyu hadisin yana nuna mana muhimmancin kyautata wa mutane. Yanzu ku lura da wani abu guda. Wannan mutumin fa kare ya ba wa ruwa kare. Kare ya ba wa ruwa Allah ya yafe mai zunubansa ya samu gafara. To ina ga wanda ya shayar da ɗan adam ruwa. Yanzu ka kwatanta dabba da mutum. wannan fa dabba ce ya tsaya ya ga tana cikin wahala ya ba ta ruwa sha to idan ka shayar da mutum kam ai ladan ya ma fi ai to kaga wannan mala abin da yake nunawa shari'ar mu ta zo mana da dukkan wata gara basar za mu iya samun rahma da jin kai da tausayi idan har mutum a shar'u man qablana shari'ar da ta gabace mu annabi ya dauko mana wannan kissa ta tausayi da jin kai tausayin dabba Allah ya yafe wa mutum dan ya taimaki dabba to ina shugaban da yake shugabanta mutane ko shugaban kasa ko gwamna ko kansila ko ciyaman ko me da aka bashi amanar kudin talakawa a hannunsa saboda ai ba kudinsa bane amana ce aka danka masa ya rike ya kula musu da shi ya iya tsara musu yadda ba za a samu matsala ba ya rike ya iya ba su ma abin da za su ci ko abin da za su sha yau idan kuna neman ruwa a ƙauyenku ko a garinku ko a jiharku sai kun yi ta bambaɗanci sai kun yi ta kama ƙafa idan suna neman ƙuri'a za su kama ƙafa da ku idan sun samu ƙuri'a ko kuma ku ta neman kamun ƙafarsu. An gane yadda abin yake? in suna nema yadda za su same ku za su kama kafa amma idan sun samu kuma ku za ku yi ta kamun kafa sai ka ga mutum ya tona rijiya sai a zo ana ta faɗa ana ta mai godiya a rediyo sai ka ce kuɗin aljihunsa ya bayar saboda muna rayuwa ne a ƙasar da ba mu san ‘yancin kanmu ba, kuma ba a da tausayi da ƙarancin jin ƙai da sani ya kamata. Amma asali aiki ne ya yi maka, kuma aikin nan shi ya nema ya ce zai yi, ya ce zai iya, har ma kuɗi ya kashe ma aka zaɓe shi ko? To wannan yana nuna mana ya kamata wanda duk Allah ya ba shi dama a hannunsa ya tausaya mutane. yanzu abin da zai baku tsoro wallahi mala a ƙasar nan a arewa ba kudu ba kai a cikin Kano na rantse muku da Allah akwai inda ake tashi karfe ukun dare ake kafa jarkoki ana layin ɗiban ruwa a Kano ba wai a wani wuri ba ko ba kudu ba ruwan sha gari irin na Kano a nan Kano ba ba a Kaduna ba ba a Jigawa ba ba a sauransu cikin birni ba wai a ƙauye ba. A ƙauye kuwa ni da ƙafata na je akwai ƙauyen da na je na rantse da Allah ruwan da suke sha a cikin jakuna suke kashi a cikin agwagi agwagin garin suke wanka kuma a ciki ƴaƴan ƴan matan garin suke zuwa da ƙoransu da tulu da bokiti da irin jarkan nan yalo suke ɗiban ruwa su sa zani suna tace ruwan suna zuba su ɗauka a goya a jaki a goya a babur a goya a keke a wasu daga cikin local government ɗin nan suna nan barkate ruwa babu akwai ƙauyukan da duk rijiyar da za ka tona a matsayinsu na talakawa dai ba za su iya taɓa samun ruwa ba da haka suna buƙatar intervention na gwamnati ta ja musu ruwa a kogi a yi musu bohol ko a yi musu tanki ko a yi musu inji ya rinka zuƙo musu ruwa a rinka ba su ruwa saboda albarkacin ƙuri'arsu to wannan shine abin da talaka ya kamata ya gane na haƙƙinsa a biya shi a yi masa yayin da shi ma ya yi musu amma talakan ba mai wannan ba ne. Talaka ne da yake ba da ƙuri'arsa a kan ledar taliya guda ɗaya, ƙuri'arsa a kan omo tilin baya ɗaya ko biyu. So dole akwai buƙatar malamai masu bayani da wasu wayar da kai da ‘yan jarida. su rinka wayarwa da mutanenmu kansu su gane su fita daga cikin duhu da suke rayuwa. Inda aka ci gaba sun fi ƙarfin ruwan sha, wallahi duk inda aka ci gaba, ruwan roba, ruwan leda, ruwan roba bai da ma daraja, saboda da ruwan roban da na, da, na famfo duk ɗaya ne za ka iya buɗe famfon ban ɗakinka ka saka kofi wallahi ka je ka dafa shayi ka sha shi ko ka sha shi a matsayin ruwan, ruwan sha wallahi saboda tsabar gwamnati ta musu aiki ta tsaftace musu ruwa na ban ɗaki da ka sani ruwan famfo na gida bai da bambanci da ruwan roba sai dai kawai don alfahari ko don wani nuna dama da ka samu amma da wanda yake shan na famfo da waye da sauransu likita ma yana shan ruwan famfo amma mu a yanzu a ƙasar nan ka isa ka ce wani ya je rinka ɗiban ruwan famfo yana sha me yasa ba za su iya gyara shi ba ne za su iya gyara shi za a iya inganta shi ta yadda a alƙalla an yi sabin kuɗinka na ruwan roba da za ka sha da ruwan fiya wata da za ka sha to babu famfo ne za ka buɗe shi kana ɗiban ruwan ka ga wani gishiri gishiri da wani ƙasa ƙasa famfo to ya za ka je ka ji shan wannan ya kashe ka duk mutane ciwon typhoid da malaria ya kusa kashe su sai a ce ruwan da kake sha bai da kyau ai duk wanda ya shugabanci a ƙasar nan in ba ya yi da gaske ba in ya je wajen Allah kan akwai bayani da yawa a gabansa sai dai kuma in babu kuɗin ne da za a yi wannan kuma ba lallai ka iya bayani ka ce babu kuɗi ba kuɗi kam akwai su sai dai akwai masu cinye su ku taimaki mutane Allah ya taimake ku babu abu mai daɗi a rayuwa irin taimakon ɗan adam gashi a gaban ka hadisi ne kare wannan bawan Allah kare ya bawa ruwa ya sha Allah ya bashi rahama ya bashi gidan aljanna kar ku bar mutane da yunwa kar ku bar mutane da ishirwa kar ku bar mutane a cikin duhu kar ku bar mutane sauro yana cizon su yana kashe su wallahi ƴan uwana wallahi da likitocin ƙasar nan za su yi adalci su yi wa kansa su yi wa al'umma su adalci su kawo muku alƙaluma su muku bayanin adadin ɗan adam ɗin da yake mutuwa saboda ciwon malaria a Najeriya za ku sha mamakin miliyoyin. Malaria kawai kashe mutane da take kowane asibiti ya baka lissafin alƙalamin mutum nawa a wata yake mutuwa saboda ciwon malaria abin zai baka mamaki. A ƙasa a gaya maka a Najeriya malaria tana kashe mutum nawa a shekara ɗaya biyu uku wallahi in ka ji figures wallahi hankalinka zai tashi. wani likita ya gaya min ce ai malam ba a faɗa to kaga wannan malaria akwai ƙasashen da basu ma santa ba idan ka je ka da ciwon malaria wata ƙasa da ɗan sanda da soja ake zuwa a kama ka a ƙwace fasfot ɗinka saboda ka zo musu da wani ciwon da basu san shi ba kuma yana da illa malaria basu santa ba sun gama da wannan maganar sauro babu sauro ko kwaya ɗaya a ƙasar ba su da ruwa ne suna da ruwa ba su da kwata suna da kwata ba su da daji suna da daji ba su da wurin wanke-wanke suna da shi amma me sun magance yaya ciwon malaria da sauran ƙwayan sauran malaria zai iya samun mutane sun magance yadda a ƙasar su bara a same ta da haka ba su ma san da ita ba kai kuma yanzu ga kakanka ya mutu da malaria ubanka ya mutu da malaria kai ma ba mamaki malaria ce za ta kashe ka kisa take malaria sosai amma wannan magana ku tambayi likitoci su gaya muku mugun ciwo ne sosai yana da illa a jikin mutum amma mun saba wani wai je wai kwanan da ake gaya wani je asibiti aka gwada shi aka ce ka ai malaria ne chronic yace a to alhamdulillah malaria ce yace alhamdulillah kada wannan Najeriya malam shi gode wa Allah yake saboda me ai kawai tunda malaria ne ai saboda malaria ai ta kowa da kowa ce wallahi akwai inda aka ganka da wallahi da dan sanda da soja wallahi za aka maka wallahi kejin ka san isolation da ake yi irin na corona wallahi tallahi aka ake mai malaria sai sun yi treating ɗinta sun kashe ta yi burus kai akwai idan ka je inda ka je idan suka gwada ka ka kuskura aka gwada ka mun ka shiga kasar da malaria Allah ba za su baka shiga cikin mutane ba kuma wannan ku tambayi duk masana ku ji za su gaya muku kisa wata irin rayuwa ce muke kamar ba mutane ba wallahi na'am na'am akwai ɗalibin dokta da yake masters student ne akan malaria shi kuma nan ya dauka eh la ilaha illa to kaji malam nan fa a jami'a muke literature review din da yayi yaro mai dirasa akan malaria abinda result din ya bashi abinda malaria take na kashe mutane na salwantar da rayuwar ɗan adam ya fi abin da ciwon hawan jini yake kashewa da ciwon suga yake kashewa da HIV yake kashewa duka cututtukan nan guda uku idan ka haɗa su ka dunkule su su ukun fa gaba ɗaya ba su kai abin da malaria take na kashe mutane ba yanzu nan na muku karatun nan wallahi sai da sauro ya cije ni guda ɗaya a yanzu ɗan nan wallahi wallahi talla nake gaya ba a yanzu shine ai kocin naka ne malacin naka ce ita ce ta tabbata yanzu ka duba wannan malam tunanin da kai wannan wace irin ƙasa ce kuma wannan wace irin al'umma ne yanzu wannan kaga bincike ne akai kaga wannan ya kamata gwamnati kira shi a biya shi a compensating ɗinsa kuma a wannan risa ɗin a fara ɗaukan abu na kaga yanzu duk tsoro muke ji hawan jini tsoro muke ji ciwon siga tsoro muke ji ciwon ƙanjamau to bala'in da malaria take na zubar da ran mutane ya fi abin da waɗannan cututtuka suke assimilative abin da suke kashewa. Wallahi malam shi sa muna buƙatar shugabanci mai kyau, mai ƙarfi, kuma ba wanda zai kawo gyaran nan sai ku matasa ku da ku nake. Ku ne za ku yi zuciya, abin ya dame ku, ku shirya wa ƙasan nan, ku gaya za ku iya gyara ta nan da shekara goma ashirin masu zuwa. wallahi amma in ba haka ba kana nan kana zaune kana cikin casualties kana cikin gawawaki da za a tafi da kai da haka hadisi ya nuna mana taimakon dan adam da agazawa dan adam malamai suka ce fal fal fal fal fal fal fal muslimu ahaqqu musulmi ya fi kare wallahi ka bawa musulmi ruwa ya fi ka bawa kare kuma wannan yake nuna mana shi addinin musulunci saboda tausayin addinin musulunci hatta dabba yana kula da ita dabba dabbobin nan da kuke ga muna rayuwa da su su ma suna da rai fa kamar yadda kake da rai da haka babu wani dalilin da zaka kashe dabba hatta dabbobin da annabi ya ce a kashe su suna nan ya ambata su su ne kaɗan wanda suke masu cutarwa su ma in ba su cutar da kai ba yanzu kamar maciji idan ka ga maciji a gidanka annabi ya ce kai nemi istizanin sa kai sanar da shi sau uku ya bar gidanka in bai baka kashe shi shin naka aka kawai tana tafiya kar ka kashe ta tunda ba ta taba ka ba to amma ya laifi ka ga mutum ya ya ya ɗauki jaki ya ɗora masa kayan da a kori kura ma ba kowace za ta iya ɗauka ba don rashin hankali. Ya ɗauki bujimi ya ɗora masa bayan a kori kura ake ɗora bujimi, haka ne ko ba haka ba ne. Akwai wani gari da na je wani gari ne a Nijar. Jaki ne, na rantse da Allah tarin sumuncin da na gani a bayan jakin. Ka san dai ƙarfin a kori kura ko? Matacciyar a kori kura. Ita aka gyara aka sassaƙe ta aka gyara tayar aka lafka mata siminti ana dukan jakin nan an ɗora masa a gadon bayansa yana tafiya wani kuma faranti ya yi na katako ton ɗin da a kori tsohuwar a kori kura wallahi ba za ta iya jin wannan simintin ba amma wallahi haka jakin nan yake tafiya yana numfashi bakinsa yana kumfa yana dukansa babu wata gwamnati fa babu wata hukuma fa da in ta ga kana yi wa dabba ba za ta yi maka magana akan wannan babu ai muna da damuwa yanzu kawai mutum sai ce ai ya sai bujimi bujimin sa ne sai ya dora mata keken shanu ya dora dakon ƙasa sai mutum ya yi ni yana dora wa bujimi ƙasa ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo bujimi ba hukuma babu mutum yana iya sa bujimi ya taimasa noma tun daga safiya har karfe biyu yana kumfa bakinsa yana kumfa yana dukan bijiman nan in ya tsaya a dake shi kuma dole ya tafi wai duka wannan abin mutane suna ganin wai babu hisabi a kai wallahi malam mutane mu suna bukatar karantawa muna bukatar karantawa ko dabba ce ba a ce kai tasarrufi da ita yadda kaga dama ba za ka yi ta ne misali yadda shari'a ta ce Haya zamanin annabi akwai wanda ya ɗauki bijimi yana misusing ɗin bijimin. Allah ya sa bijimin ya yi magana, ya ce, Kai bawa ba don wannan aka halice ni ba. Ba tausayi ba jin ƙai, haka doki, har da doki, haka doki fa ɗan takama ne, shi fa doki fa masu sarauta suke hawansa, amma wallahi akwai inda ake azabtar da doki, kayan da za ka gani. Malam ku yi haƙuri, mutanenmu suna buƙatar karantarwa. Tafi kasuwar awaki a ƙauye, ka je ka ga rashin kula da hakkin dabba. mutum zai je ya kai akuya a ƙauye ta yini bai ba ta ruwan sha ba da wahala ka je tike na ƙauyuka ka ga wai rana ta yi ana zuwa ana raba dabbobi ruwa da wahala yini suke yi masu ɗan ƙoƙari ne suke ba su abinci haka bujimi sai a ce a'a ai dabba ne ba sai an bata abinci ba a'a amma shi fa da ya kawo dabban dillalin fa ya je ya ci shinkafa da wake ya sha ruwa amma dabbar tana yi tsaye ana jiran a zo a cinikin ta a tafi da ita wataƙila wani gari za a kai ta sai ta kwana ta yi ne bata tafi ba mutane za su ɗora shanu tun daga damaturu a kai su inugu a kai su lagos ba wanda zai ba su ruwa ba zai yiwu ba tsarin bai zo da wannan ba ba kowa ne ma yake ba su abinci ba bijimi yana tsaye tun daga Maiduguri baga za a ɗora shi yana tsaye sai ya je Lagos a tsaye tirelan nan za ta iya kwana uku watakila in ta lalace ma ta yi sati bijimi yana tsaye sai an kai shi babu wata hukumar da za ta bi kadin wannan dabbar ta ce me yasa aka yi wa dabba wannan babu kuma gani ake a wajen Allah ma ba komai wallahi akwai wani abu a golf mai golfa mai golf golf mota tafi golf zai zai sauke kujeru a tara masa awaki sai ya ɗebi awaki hamsin wata kan wata wannan ‘yan misalai ne nake so nuna muku cewa kun ga ita sunan nan da muke karantawa fa tana koyar da mu komai yanzu wannan dabba ce take ta ji ishirwa aka je aka bata aka samu aljanna amma mutum zai ɗauki gol ya sa akuya hamsin akwai wanda ma rumfa ya yi a saman motar tasa ya ɗaɗɗaure su irin yadda ake ɗaure akuya idan za a yanka ta ya ɗaure ya ɗaure sai a jefa a ɗaure a ɗaure a jefa a ɗaure a ce kawai ya samu igiya sai ya bi ya ɗaɗɗaure kawai ya buga ba ku taɓa gani ba haka ake yi wani kuma goyo yayyo a ƙauye goyon biyu da tinkiyarsa zai sai da ita, da haka ya ɗaure ta, abokinsa yana baya, ita kuma ya sa ta a tsakiya, ya ɗaure ta tamu, shi ma ya miƙe ƙafarsa haka ya zauna, yana ta gudu zai kai ta kasuwa, saboda ba a kula da haƙƙin dabba. Na rantse da Allah akwai tinkiyar da na ganta a kwano na ganta an sa ta, bata mutu ba amma a kwano aka sa ta. Kwano daro irin na mahautan nan, ya ɗaure ce ta mai ce ta kawai ya sa ta ya ɗora ta a ka ya fitar mata kanta a waje kawai. Bujimi idan za a je idan za a je layya sai mutum ya je da bujimi da raƙumi billahi azimu sai a samu a kura sai a tara raƙuma da shanu guda kaza a cikin a kura ka san me suke yi sai su kwantar duk daman nan naɗe sa kaza yi a naɗe su a naɗe su a naɗe su a naɗe su idan aka naɗe su aka aje su to sai a jera in aka jera kuma sai a zo a samu wani sai a sa a tsakani ke dan ubanka matsa matsa dan ubanka tashi gefen sa ya fa cika a kori koren ya daure abin sai i jefa wani a tsakiya wasu ya samu space to ba wannan ba kaji ma haka ake musu ko ya hakuri kaji kaji mutum sai ya je ya sayo kaji hamsin a kasuwar liman gado ko a kuntuwa ko a katsina ta sa zai dora su sai dora su a saman height ko a saman tasi mota tana bala'in gudu shi fa in ya fidda fuskar sa ya haka ya sha wannan iskar mutuwa zai amma kazan nan ya ajiye ta a dole ban sani ba wata aya ne ko nasi ne ko likita ne ce masa ita wannan kaza ya halatta sha wannan iskar ga rana ko a daure kaza a haka duk a samu kafafuwan zakaru sai a jera zakara guda hamsin a bayan menene a bayan a bayan a kori kura ko a bayan hai guda hamsin an tattaure kansu kansu yana kallon ƙasa daga nan sai a tafi da su sokoto na rantse da Allah akwai hisabi a kai akwai wani malami da ya rubutu akan haƙuƙul baha'im hakoki na dabbobi a cikin addinin musulunci wanda wannan wani karatu ne mai zaman kanshi malam saboda ka kula manzo Allah tun daga kan hadisin nan suka fara, fara magana akai idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha idan za ku yi kisa ku kyautata kisa hatta kisa idan mutum zai kisan kai to ya kyautata ko kisa za ka yi ka kashe mutum a haddi yanzu kaga shari'a ta ce ka ka kashe mutum a haddi to ba ce ka zo dan hukuncin su kisa ne ka daure shi a bayan mota ka ja shi daga nan sai ka je Kaduna ba har ya mutu haram sannan idan za ku yi yanka wai za da mahtum fa asinu dhibha wal yuhidda ahadakum shafratahu wal yuhidda bi'ata annabi yace mutum ya wasa wukarsa ka samu wuka mai kaifi wadda kana yankawa kawai ka gama da ita shikenan amma ba ka dauki gwardo mutum ya dauki wuta wuka gwardo yana yankawa yana wanka wani ba kauye mara hankali ma da yazo yana yankawa kai wannan wallahi ba ta da kaifi kai mai kwamun wata wukar yana yanka fa da bata yi ba ya jefa da ita yasa aka kawo masa wata ya karisa da ita ta yi haram. Wannan yanka da shari'a ta ce ka yanka ya halatta. Haka abinda mutane suke mutum sai ya zo ya buɗe restaurant ko ya buɗe shago ko ya zo ya buɗe gurin sai da fura ka gayyato gudaje ba dole su zo ba ko gurin sai da kayan zaki ko shayi kawai sai ɗauko ina irin abin nan na ƙona sauro ko a asibiti ko wani abu sai ga sun rataya shi da sauro ya bi kurmus sai ya ƙone. Na rantse da Allah duk wanda ya yi wa dabba azaba da wuta sai Allah ya ƙona shi ba. duk wanda ya kona wani abu ko kuma wani abin da ake sayarwa wai maganin sauro shi kuma wani net ne amma wuta ce da shi da kai haka a ɗakin kana kwance da kai haka fihi sai dai ka ji kurfin sauro yana konewa ba a azaba wa abu mai rai da wuta ba a yi amma ya halatta ka fesa masa magani yanzu kamar misalin malam kawai bera ya dame ka ka ɗauki bera kawai sai ka jefa shi a cikin gaushin wuta ba a yi. Kocin naka ta cije ka, sai ka jefa ta a cikin gaushin wuta, burbus ta ƙone, haram. Wani annabi ne cikin annabawan Allah fa, cinnaka ɗaya ya masa laifi, ya je ya samu gidan tururuwa ya bunka mata wuta, annabin Allah cikin annaba annabi ya ba da labari. Wallahi sai da Allah ya masa magana ya ce, Halla namlatun wahida, ina ma laifi ina ma da tururuwa ɗaya ko cinnaka ɗaya kaiwa me sauran cinnakun me suka maka malam duba hukukul baha'im duba hakkokin dabbobi a musulunci Allah ya ce da shi annabi ne ko bawan Allah ya ce yaya aka yi cinnaka ɗaya ne ya cije ka amma ka ƙone gidan cinnaku gaba ɗaya to irin waɗannan abubuwan malam suna nan da yawa da yawa da yawa da yawa mu kula da su wannan babi ne guda ɗaya akan abin da shafi hakkokin dabbobi muna fata samun hukuma mai kyau da, da ainihin wato gwamnoni masu tunani mai kyau waɗanda suna da ufuk suna da alaƙa da malaman addini suna sanar da su yanzu gwamna zai iya kafa hukumar hizba misali a rinka bi kasuwannin ƙauye irin wannan mummunan ɗaurin da ake wa dabbobi gwamnati ta hana dan Allah akwai wanda zai mai magana wallahi Amerika da Ingila ma sai sun baka sai sun baka wani sunan shi sai sun baka award wallahi wallahi waɗannan kafiran na rantse da Allah sun fi musulmi sanin hakkin dabba wallahi ba sa kashe dabba kare duba kare dan banza kare darajar da yake da shi a wurin mutanen nan yayi sa sai shi yana da rai yanzu akwai laifi akwai wata damuwa idan gwamna ko chairman na local government da wata daga cikin wata jihohi ya kafa doka a kasuwannin ƙauye irin ɗaure kaji da ake yi ana sa kansa a ƙasa a ja su a mota ana tafiya ce gwamnati ta hana duk ɗan sandan da ya gani ya kama akwai laifi? Bai laifi ba. Na'am? Da akwai dokar ko? To kaga profesa ake cewa yana iya tunawa da a shekarun baya mahaifinsa ya gaya masa idan idan idan mutum ya wuce da kaza kanta a ƙasa duk wanda izo wucewa da kaza kanta a ƙasa to sai an kai shi gurin 'yan sanda sai an hukunta shi kenan ya ake rike kaza haka ake rike kaza haka duk kaji haka ake rike amma yanzu ya aka juya kansu a ƙasa kaga malam kaza tana ta shekar da yawo kai in ana so a kashe ka da wuri ka san me za a yi ma kawai a rike kafarka a ɗaga ta sama kai a kai kalli ƙasa yanzu yanzu system ɗinka zai juya sai ka mutu waɗannan misalai ne ‘yan uwana da suke nuna mana muna zalunci mu ya kanmu mu talakawa muna zalunci sannan kuma shugabannin mu ba lalle ba ma mafarkin su da tunanin su ya kawo ga wannan ai malam kaka ga wulakanci sai ka je gurin naman da kake ci yanzu nama da kake ci ake yanka maka a gurin mahauta ko wajen mayanka ko a batuwas da ake yanka wayyo kar ka je ka ga abin da ake mana kazanta ta isa rashin bin dokar ya isa ya laifi amma inda aka ci gaba kaza idan ka saya baka isa ka yanka ta a gidanka ba akwai ka'idar yanka inda suka ci gaba a duniya ba muna neman ci gaba bane ba a yanka kaza a gida suna in aka maka wallahi ba za ka yi sai dai ka kai gurin gurin yanka na gwamnati a yanka a bisa ka'ida in ma kai musulmi ne ga ka'idar musulmi a wanke a gyara na farko ba za ka yi pollution wurin mutane ba ka yanka dabba da jini watakila wasu cututtuka su zo su kwana ɗaya biyu mutane su kamu da cuta ko ka mutum ya yanka dabba ya zo zubar da tumbin dabba a kofar gidansa kuda'i tabi mu ta kamuwa da cututtuka malam haka muke rayuwa ba tsari wari in aka yi layya kowa sai zo kofar gidansa ya yanka jini ya bata kofar gidansa ya koro ruwa ya bi ta kan titi kawai jinin dabba kudaje su yi tabi bayan sun bi kuma yaron ka ya zo yana cin abinci wannan kwalarar ta zo ta hukan abinci yaro ya zo ya ci a kai shi asibiti bayan awa biyu kuma a ce Allah sarki wa da Allah ya mai cikawa sai a ce ya ajalin sa ne ya zo wallahi ashe ku kuka kashe shi Allah ya sa kun fahimce ni to yau ne masu harkar dabbobi sai su mana hakuri yau kuma ta kansu muka biyo Allah ya bamu gwamnatoci da za su rinka yin tunani akan wannan. Kisa kullum muke faɗa ko? Wallahi musamman gwamnoninmu na Arewa. Da ya kamata in za su rinka yin gwamnatin su rinka gayyatar wani kwamiti na malamai su ajiye su su ba su ofis su rinka ce musu su ba su abin da za suke ganin za su iya yi a gwamnatin su na taimakon addini na samar da ainihin ci gaban addini irin waɗannan malamai su rinka research suna sa gwamnati tana idan a samu wadata ta sauki da kuma ainihin taimakawa al'umma sannan kuma a samu yardar ubangiji tabaraka wataala to amma duk lokacin da dan siyasa ya shiga mulkin sa yana ganin shi kadai shine kansa shine yake sama da kowa ba ruwansa da malaman addini ba zai nemi shawararsa ba to ba yanda za a yi san aya ko hadisi da za ta hana shi wannan abu amma yanzu kaga wannan is reality is reality wallahi wallahi malam kare in yazo tsallaka titi malam a inda suke kasashen nan wallahi malam sai mota ɗari ta tsaya kare kai ba kare ba wallahi ɓera ɓera in ka buge ɓera wallahi sai sai sai kai kurkuku ɓera hadisi na ƙarshe yana da alaƙa da mafi riwayatin bainama kalbun yutifu bi rakiyatin wata rana wani kare yana kewaye a jikin rakiya idan an ce rakiya ana nufin wato rijiya shine albir almatuwiya ko ghair almatuwiya rijiyar da aka yi mata baki aka mata gini da kuma wanda ba a yi mata gini ba ana ce da ita rakiya wasu malamai suna cewa ghair almatuwiya rijiyar da ba a daura bakinta ba sunanta jub an gane ko sunanta jub kamar yadda yazo a cikin suratu yusuf qala qa'ilun minhum لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب wannan aljub ana nufin rijiyar da ba a daure bakinta ba ita ce aljub wasu akwai kuma kalib shi ma rijiya ne rakiya rijiya jub rijiya akwai kalib amma kalib rijiyar da aka daure bakinta aka mata marfi ko aka mata gini ita ce ake ce da ita wato kalib wasu kuma suka ce kafin a daure ta ita ce kalif duka dai sabanin malamai ne to ya zo ya tarar da dai kare a bakin rijiya kad kada yaqtuluhu al-atashu saura kiris ishruwa ta kashe shi idra'atu baghiyun min bagaya bani isra'ila sai ga wata karuwa cikin karuwan banu isra'ila ina so ku lura da wannan karuwa ai an san wace ce karuwa ko macen da take ba da mutuncinta ba da mijin aure ba. Mai laifi ce kwarai ko da gaske, kuma an samu karuwai tun a da, yanzu ma kuma akwai karuwai. To wannan ga aikin zanubin da take yi amma ta zo ta yi wani aikin alheri Allah ya fi mata karuwancin da. Fa naza'at muqaha kawai sai ta cire wato a a muq dinta in an ce muq wato ana nufin khuffi al-muqu al-khuffu sai ta cire kuffinta. Wasu ka ce, mu shi ne abin da ake sa saman kuffi takalmi da ake sa mutum ya sa kuffi ya kuma ɗora wani takalmi shi ne ake ce da shi almuk. Kawai sai ta cire wannan muki nata ko kuffinta ko takalminta sai ta ta shiga rijiya. fastaqat lahu bihi ta ɗiban masa ruwa ta shayar da karen nan ruwa da wannan muki nata fastaqatu fa gufira laha bihi ta shayar da kare ruwa ka duba malam kare kazantaccen dabba ne karuwa ma kazantacciyar baiwa ce kazami da kazama dukkan su Allah baya son aikin da suke yi amma duba an taimaka wa kare an samu rahamar Allah kuma wa- waye ta taimaka wa karen ba mumini bai sallar da raba ba karuwa mai karuwanci kare kawai ta ba wa ruwa ya sha Allah ya fi mata yanzu idan Allah ya taimaka gwamnonin mu suka tona aka samu ruwan famfo a ko ina aka samu rijiyoyi masu kyau a ƙauyuka wataƙila wallahi wani sai ya samu rahamar Allah saboda wannan da kuɗin su ne ma fa kai musu to amma haka ma ya gagara abu ya gagara sam mutane suna ruwa- rayuwa ba ruwan sha a makarantu ba ruwa gidajen kurkuku wallahi alazim akwai wani a ƙasar nan akwai wani jami'in gidan kurkuku da ya gaya min ce malam muna jin wa'azi Allah ya saka maka da alheri ba musulmi bane yace amma malam mun san kuna taimako yace ni ba zan faɗa a media ba amma kaga wannan gidan kurkuku malam yace wallahi malam ina tausayin mutane yace wallahi suna tafiya wajen kilomita bakwai su je su ɗebo ruwa kullum yace haka muke tura su gandiroban ya wahala su ma su wahala saboda sai mun raka su yace ko da bamu tausaya musu ma muna tausayin kafan mu yace dukkan ma'aikatan mu masu raka fursunonin mu su je su debo ruwa takalman su ya mutu kuma gwamnati ba ta canja musu takalmi kilomita bakwai goma in ya kare su sun tafi a ƙasar nan ne in na gana ma zan faɗi garin da local government din da jihar wallahi suka ce a taimaka mana malam yanzu ka duba yadda 'yan siyasa suke ballagazar da kuɗi suke zubar da kuɗi a banza maimakon su sa a musu research duk ƙasar nan wani babban ɗan siyasa ya ce duk wani gidan kaso duk wani gidan kurkuku da ba su da rijiyar bohol ba su da tanki a sama ko rizabuwa a ƙasa a gaya min zan zo in gina musu zan yi direct labor ma Da Allah ba na samu lada ba na samu to wallahi suna nan bila adadin akwai makarantu boarding boarding school wallahi ba ruwa yaro za ga ɗalibi ya goya zarka a gadon bayansa wallahi ya tafi neman ruwa ya fito neman karatu amma ba ruwan da shi akwai jami'o'in da ma ba ruwa a ciki rijiyoyi na arziki da za a samu wadatattu babu to amma ka duba an ba wa kare ruwa an samu gafara musulmi mai sallah mai la ilaha illallah sai zuwa aikin hajji da umara ya tura mutum ɗari su je su yi aikin hajji su yi mai addu'a ko ya tura mutum ɗari biyar su je su masa addu'a yana neman kujera amma ba zai iya tona rijiya ɗari biyar a ƙauyukan da ba su da ruwa ba wannan wani calculation ne wannan almuqu alkhufu wa yatifu biduni hawl yaduru biduni hawl kewaye shine yatif tawaf zagaye kenan rakiya wa hiya albi'ru ita ce wato rijiya da haka dai yan uwana a takaice waɗannan ah, hadisai da muka karanta guda biyu ko guda uku suna nuna mana muhimmancin kulawa da dan adam da ma kulawa da dabbobi kuma musamman akan bashi ruwa ya sha ruwa rayuwa ce a tattare da mutane ruwa larura ne amma na faɗa zan kuma rufe karatun nan zan maimaita a cikin manya-manyan birane da muke da su a arewa har yanzu akwai inda ruwa bai wadaci mutane ba a unguwa a unguwa unguwanni da yawa billahi azimu ba su da ruwan sha mala abin da zai bakanta maka yarinya budurwa karfe biyu da rabi karfe uku da rabi hudu saura za ta ɗebo jarkoki guda biyar ta fito daga gidan ubanta tana sanya layi a bohol ɗin ƙofar wani mai gida shi kuma mai gidan baya kunna bohol sai ya tashi sallah asuba karfe uku budurwa tana kafa layi uku ka iya tarar da layin ruwa ya fi daga nan zuwa ƙarshen masallacin nan a wasu unguwanni da yawa akwai wanda sai sun tsaya sun yi ta jifa suna ce a buɗe mana ruwa a kunna mana ruwa da yawa a nan cikin Kano a cikin Kaduna a Bauchi a ina ne da yawa akwai ga hanyar samun lada amma ya laita kaumi ya alamu Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana halinmu Allah ya bamu ikon kyautatawa Allah kuma ya samu cike da imani bari mu dakata a nan saboda gurewar lokaci abin da muka faɗa daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambaya guda biyu kawai za mu amsa saboda lokaci tambaya ta farko dan uwa yana cewa yana yi wa malam fata alkhairi da addu'a Allah ya sa a gama lafiya duniya da lahira amin samu gama gaba daya yace malam na kasance ma'abocin yin azumin nafila to Allah ya jarabce ni da yawan jin kishirwa da kuma bushewar makogwaro. To a duk rana da na tashi zan yi sahur bana yanke shan ruwa har sai irin saura minti biyar a shiga sallah na asuba sai in daina shan ruwa. Domin na samu sassaucin ishin ruwa. To sannan wallahi malam har azumin Ramadan ma ni ba haka nake. Shine gaskiya abun yana damuna yanzu kuma abun na rasa yadda zan yi malaya matsayin azumi na eh to ai tunda kaje kai abu ba da fatawa ba da kanka kai dole ai ya dame ka na farko ina maka addu'a Allah ƙara maka himma da kokarin son yin azumi na nafila da kulawa da na farilla wannan abu ne mai kyau kuma abun ai maka murna abu na biyu kuma shi azumi yanda ka dauke shi haka yake zuwa ma wannan jin kishirwa kai ne ka sa wa ranka a kanka kake sa wa kanka za ka ji kishirar ta dame ka amma in ba haka ba akwai dabaru da yawa da za ka iya yi ka ci gaba da rayuwarka kuma kai azumin ka kamar yadda kowa yake abu na uku zai iya yiwa kuma watakila baka da lafiya ne ko kana da wani uzuri to kaga kai kuma akwai hukuncin ka na daban a shari'a asali a shari'a mutum yana daina cin abinci ne da daina shan ruwa idan zai azumi na farilla ko na fila yayin da alfijir yake to ba yayin da aka ce za a tada sallah ba idan dai saura minti biyar ne a tada sallah a unguwar ku kenan to ai da yawa ladanai suna kiran sallan as-salatu ko alfijir yake to suna ba da minti ashirin ma kafin su tada sallah kaga wannan ya nuna kenan kana cin abinci alhali alfijir ya riga yake to kuma kana sani tunda wannan fatawar ta cewa saura minti biyar a tada sallah kake dena cin abinci da sha kaga kai ka bawa kanka ba Allah ne baka ba ba annabi ne baka ba ba kuma fatawar wani malami bane kuma abin tausayi shine ka dauki har azumin Ramadan kana yin haka da na nafila kana yin haka wannan ba daidai bane kuma shi addini mutum baya yin sadaka ba a yi da ka sai ka tambayi malamai sannan me ya zafi idan ba za ka yin azumin baka da lafiya kai baka iya jure kishirwa ka je likita ya tabbatar maka haka kake idan ya tabbatar shikenan babu azumi a kanka sai ka je kai wata ibada wadda ba ta azumi ba idan ramadan ne zo ba za ka iya ba za ka halaka shikenan sai ka ciyar duk abin da ya same ka a shari'a kana da solution amma ina so in shaida maka wannan jinkirin da kake yi na ka ci gaba da shan ruwa har zuwa saura minti biyar din ba abin da zai ƙara ma a cikin azuminka kuma abin tambaya ruwan kake ta sha kake ta sha kake ta sha kake ta sha drum ne cikin naka me bambancin da ruwan da ka sha kofi biyu kofi uku ka tafi masallaci bayan minti sha biyar an tada sallah da minti ashirin wannan ba daidai ba ne kuskure ne amma dai da ka yi akan kuskure baka sani ba afallahu amma salafa yanzu kuma an baka fatawa haramun kake kuma in ka ci gaba da yi na rantse da Allah baka da azumi me yasa na faɗa haka galiban ladanai suna kiran sallah ne alfijir ya keto sun kira sallah to daga nan ake daina cin abinci tun lokacin annabi haka ne amma ka ce sai an tada sallah da tada sallah minti biyar to wanda ya bada minti talatin bai tada sallah ba wanda ya bada minti ashirin bai tada sallah ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba sannan idan za ka yi azumin nafilan sai ka sassauta wa kanka dukkan aikin wahala da zai iya gajiyar da kai sannan ya kamata ka tambayi kanka me yasa zaidu yana iya yi lafiya lau ya kai labari kai me yasa ba za ka iya yi ba believe ne kai ka sa wa ranka amma ina baka shawara wani sati in za ka yi azumin litinin ko alhamis ka gwada da an daina da an kira sallah ka daina shan ruwa ka gani za ka kai ko ba za ka yi ba za ka kai ba abin da zai hana ka kai Allah gyara mana sannan kuma kana da zabi azumin nafila idan ka ɗauko shi kaga ba za ka kai labari ba ka iya karyawa ya halatta a karya azumin nafila da larura da bukata kuma ba sai an rama ba manzo Allah yake ce as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi mai azumi na nafila shi sarkin kansa ne a wata riwayar aminu nafsihi shine mai amintar kansa in sha'a amda wa in sha'a afṭar idan ya ga dama ya ci gaba da azuminsa in ya ga dama ya karya da haka idan azumi ne na fila in ka ɗauke shi in ka ga wani uzuri ka iya karyawa kuma ba sai ka rama ba amma na farilla ba a karyawa dan annabi ya ce in sha amza wa in sha aftar in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama kuma ya sha manzo Allah yakan zo wata rana ya ɗauki azumi ya ga wani abun sha'awa sai ya ce a bashi wani abu ya ci sai ya ci ko ko afwan sai abu ne sai yakan zo manzo Allah sallallahu ya ce a gidan nan akwai azumi afwan akwai akwai abinci aka ce babu sai ce inni idan sa'im wannan duk khususiya ne na azumin nafila ana iya daukan niyyar azumin nafila da tsakar rana ma yanzu idan ka tabbatar baka ci abinci ba tun daga safe har zuwa azhar an kai la'asar sai ka ci to ani ban ma ci komai ba kawai na yi azumi wannan azumin nafila yana da wannan khususiyar kamar yadda yake da khususiyar idan kuma ka zo ko da ka kai la'asar aka gayyace ka wata walima ka tabbatar abincin nan zai kubuce maka ka karya kawai babu damuwa warai kuwa wannan ganin dam amma fa baka da ladan azumi ina fata kana fahimta amma ba za a ce ka yi laifi ba baka saba Allah ba Allah ganar da mu ina fata ana fahimta kenan shi baya cikin hadisin da Annabi ya ce la siyama liman lam yubayyit niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba banda na nafila shi ana iya ɗaukansa ko da rana yawa kamar yadda kuma kana iya karyawa tambaya ta ƙarshe wannan ya ce assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya tambaya ta ita ce kamar haka a kamar yadda muka sani cin dukiyar maraya haramun ce haramun ne kuma mun san mahaifiya idan ta ci dukiyar ɗanta ko ya sani ko bai sani ba ta ci halal to wannan magana dai taka ce yawa taka saboda ina karanta kar wani ya dauka fatawa da bayar akai ina karanta akan abin da ya faɗa wannan da kace kun san haka ne to wannan ku ne kuka sani a haka wannan magana ta kace cewa idan uwa ta ci dukiyar yaro ko ya sani ko bai sani ba ta ci anan to malam tambaya ta anan idan mahaifinku ya rasu tun kuna yara sai ya zamana mahaifiyarku tare ne ku tun kuna yara kuma mahaifinku yana da dukiya mai yawa sai mahaifiyarku ta cinye dukiyar gaba ɗaya da kuka girma sai ta ce muku dukiyarku ta ƙare kuma ta yi abubuwan gabanta da shi a cikin dukiyar to malam ta ci halak ko Allah zai kama ta yanzu dan Allah wannan wani irin magana ne ko ni ne ba gane tambayar ba ai ya ba wa kansa fatawa a ciki shi fa yake sun sani cewa uwa idan ta ci ta ci halal ashe shi kansa wannan sanin akwai shakka kenan akai ka ce uwa ka ce sanar abu ne idan uwa ta ci ko ya sani ko bai sani ba ta ci halal kuma yanzu ka ce gashi uwar taku ta cinye dukiyar babanku kuma kun yi magana ta ce ta yi gabanta da su to me za ka tambaye ni to wannan maganar ba haka ba na'am akwai hadisi da manzon Allah yake cewa anta wa maluka li abika wani ne ya kawo kuka dangane da dukiyar sama ya sansa ya taba mai dukiya sai annabi ya ce da shi da kai da dukiyar ka ta babanka to wannan hadisin ba da lokacin zama da sharhin sa gaba daya amma dai a takaice wata ran zan yi wani bayani da wannan hadisin ne wasu ke tsayawa akai cewa ai babanka zai iya cinye dukiyar ka mamanka za ta iya cinye dukiyar ka saboda an tawo maluka li abika a taƙaice abinda malamai suka ce dukiyar da uwa ko uba suka taɓa na ɗa saboda buƙata ta larura wannan babu laifi za su yi amfanuwa da shi saboda ai ɗan nasu ne dukiyar ɗan ma nasu ne wannan a gajeren fassara kenan sharhin da suka yi wa hadisi suka ce hadisin ba yana nuna uba ya je ya ɗebi dukiyar ɗansa ya yi abin da ya ga dama da ita ba ko uwa ba haka suka faɗa malaman ba hadisin ba haka yake nufi ba yanzu kamar misali ka tara kuɗi naira miliyan ɗari babanka sai ya ce kawo kuɗin nan gaba ɗaya sai ya ɗebe sai ya tafi kawai ya ci halal ba haka bane ka gina gida ka kashe kuɗi ka tare da matarka babanka sai ce na kwace gidan nan tashi ka fita haka hadisi yake nufi ba haka yake nufi ba kana da shago kana cikin jalabtawa babanka zai ƙara aure sai dai karɓe jarin shagon naka ya je ƙara aure yayi wa mahaifiyarka kishiya sai a ce an tawa malika li abika kaga akwai exceptional abubuwa hadisi yana buƙatar sharhi da bayani dan haka ita wannan mahaifiya asali muna da ƙa'ida da shari'a Allah ya haramta cin dukiyar maraya wannan shine aya ta faɗa hadisi ya faɗa alladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira malamai suka ce da uwa da uba duka suna cikin wannan aya duk uban da ya ci dukiyar ɗansa zulman da zalunci kina yau ba zai iya cin dukiyar ɗansa da zalunci ai akwai zalunci zai iya yiwa ka zalunci ɗanka ka shiga hakkinsa ka cutar da shi zai iya yiwa ko uwa ta ci dukiyar ɗanta zalunci zai iya yiwa san ran ɗan adam ya zalunci ɗansa da haka in sun ci da sunan zalunci to wancan hadisin baya aiki a kansu innama ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne a cikin zuciyarsu wato a cikin cikinsu wa sayaslawna sa'ira kaga haramun ne wannan da haka asalin dukiyar maraya should be protected dole ne a tsarewa dukiyar maraya uba kar ya taba dukiyar maraya uwa kada ta taba dukiyar maraya wannan shine asali amma idan larura da bukata ta sa uba ya taba ko uwa ta taba wanda na muku bayani a baya to wannan wani abu ne daban da yana bukata sai amma da sun duba me dalilin tabawa a wata kila yazo zai mutu ne aka kai shi asibiti aka kwantar da shi aka yi masa jinya kaga wannan makul a wata kila an kore ta a gidan haya ne za a kore ta za a cutar da ita ta ɗauki daga cikin dukiyar marayun nan ta biya ta yi amfani da shi a matsayin ta na uwa kaga wannan mako to duk malamai suna iya bada fatawa akan wannan dan haka tambayar ka anan dukiyar da mahaifiyar ku ta ɗauka ta cinye na gadon ku da baban ku ya tafiya bari kuma ka ce ya bar dukiya mai yawa ta cinye kuma aka yi magana ta ce ta yi gabanta da shi uwar ku ta yi kuskure sai dai shawara ta ku yafe mata kawai in kuma akwai sauran kuɗi to ku tatse ta ta dawo muku da sauran kuɗi in akwai saura eh ai ta ci wani abu a ciki ko ba kama ne ba ha to wai in tambaye ku mala idan har uba zai cinye dukiyar da kai tsaye uwa ma za ta cinye dukiyar da kai tsaye to me amfanin raba gadon me yasa Allah ya ware na uba daban na kuma uwa daban kun gane lissafin ha babanka ya mutu da babanka ya mutu rabanka fa yafi na uwarka yawa a cikin dukiyar babanka mamanka ta mutu, babanka zai gaje ta, idan har halal ne kai tsaye, uwa ta cinye dukiyar ɗanta ko uba ya cinye dukiyar ɗan kai tsaye, ha, to me hikimar me amfanin Allah ya ce na ɗa daban, na uba daban, ai tun da Allah ya raba na ɗa daban, na uba daban, to ku lallai a kori abin da Allah ke. Kuma kai ma, ko da da wannan fassarar na baka su tsaye su ci, na rantsa da Allah ba yadda za ka yi ba. Ba yadda za ka yi ba. akwai abubuwan da wasu iyayen Allah ya mana afuwa ya yafe mana gaba ɗaya akwai son zuciya a cikin lamarin su dan haka hadisi yana buƙatar sharhi da ƙarin bayani amma dai mahaifiyar ku ta yi kuskure ba daidai sai ba kuma idan da dan sauran dan abin da ya saura ku je ku lallabe ta ku karba in kuma babu ku yafe mata abin da na faɗa daidai Allah babu lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓa shi Allah mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum